ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا kada ku zato kar ku yi zato ka ku yi tsammani game da waɗannan da aka kashe su sawa'un a uhudu ne ko badar ne sabon uhudu take su wacce suka je domin yakin daga kalmar Allah kada ku yi tsammanin ku zace su amwatan mutattu ne bal a'a a haya'u rayayyu ne inna lillahi wa inna wani balaga sai ƙur'ani ya riga ya musu suna wanda aka karkashe kuma ya ce ba su mutu ba kuma dole ka yadda ba mutuwar su kada ku zaci wa'innan muminai da aka karkashe su ko da aka kashe su a fagen jihadin daga kalmar Allah kan ku zace su amwatan mutattu ne bal a'a a hayaku rayayyu suke yurzaquna inda rabbihim ana nan ana kan ciyar da su ana kan shayar da su a wajen ubangijinsu inna lillahi wa inna ilaihi to alhamdulillahi abin da ya faru Allah yana rarrashin muminai wadda suka rasa ‘ya'yansu ko iyayensu ko karunansu ko mazajinsu a fagen yaƙi gashi kuma daraja ta kai ga ya ce ma ba su mutu ba inna lillahi wa inna ilaihi kuma rayayye a duniya yana cin abinci su ma shahidai Allah na ciyar da su abinci raye a duniya yana shan abun sha su ma mumune Allah yana shayar da su abin sha shine ma'anan yurzaquna inda rabbihim ana ci da su ana shayar da su kuma ana kilisa da rayukansu ana nuna musu tanade-tanaden da aka yi musu bayan an yi hisabi an koma zuwa ga aljanna magabata sun tattauna kan wannan aya shin wannan kashedi ya keɓanci kaɗai shuhada uhudin ce kawai ayan ta keɓance banda sauran shahidai na sauran ma'araka da aka yi maluma sai suka sassaɓa ubangiji allah ya ba mu albarkacinsu wasu suka ce ayar ta yi takassusi da shuhada uhudin kurun Allah yake magana a nan bai shafi sauran wanda ba su ba wasu suka ce a'a Allah yana magana da shuhada bi'iri ma'una ne su ne Allah ya ambata a nan idan mutum ya ɗauki littafin asbabun nuzuli ta al'imamu Ali ibn Ahmad mai alkunya da Abul Hassani wanda fi shuhura da imamul wahidi a Nisaburi. Imamul wahidi an yi janazon satin hijira shekara 400 da shekara 68. A cikin asibabun nuzulinsa shafi na 96 abinda aka tattauna kenan ko dai ayar an yi iktisasin ta kan shuhada uhudin kadai ko kuma a'a an saki ayan ne a kan shuhada bi'ir ma'una kadai to ba imamul wahidi kadai ya kawo wannan riwayar ba shi ma jagoran malaman tafsiri na rubutu wadda da aka shigo zamanin rubutu ba a yi wanda ya rubuta tafsirin da ya rubuta ba har ma ake kiransa abu tafsiri bil ma'asuri shine al-imamu muhammad bin jarir abu ja'far ne tabari wanda shi imamu dabari tun hijira shekara ɗari uku da shekara goma ya bar duniya Allah ya ji kansa ya kawo a mujalladi na hudu na jami'ul bayani an tawili ayil qur'ani a shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu cewa me cewa wannan ayar ta keɓanci shuhada uhudin ne kurum ko kuma ta shafi shuhada bi irin ma'una kuro malamai kashi na biyu suka ce a'a bal ita ayar kar a tsare ta ta yi magana da wasu shahidai ban da wasu shahidai a'a hiya amatun fi jami'i shuhada to ta zo ne ta game ko ma a ina mutum ya yi shahada to yana cikin wannan bal a haya'u inda rabbihim yurzaqun wannan karatu kuma shi ma akwai salafu a kai shi kuma abdullahi dan abbas allah ƙara mashi yadda yake ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar yaƙin ko a ce lokacin da allah ubangiji ya ƙaddara mazaje suka samu shahada aka raba su da ransu a daga kalmar Allah shuhada uhudin kenan irin su sayyidi hamza bin abdul muttalibi irin su sayyidi mus'ab bin umair da sauran shuhada to a lokacin sai manzo yake cewa wa'innan shahidan rayukansu da aka fitar daga jikinsu to ubangiji Allah ya ba wasu tsuntsaye tsuntsayen kuma an yi halittansu halittan green ne wato kwarran tsuntsaye ne suke kuma suna ta nishadi suna zazzagawa a fadamun gidan aljan la haula wala quwwata illa ibnu abbas yace ma'aiki ya gaya musu wa'innan rayukan da suke bakin tsuntsayen aljanna masu kalan kore ya ce ta'akullu min simariha tsuntsayen sukan sake rai ɗin rai ɗin takan ci takan ji ƙamshin 'ya'yan bishiyar gidan aljanna kuma tsuntsayen suka zaga da rayukan fadamun gidan aljanna suka zaga da su lambunan gidan aljanna to kuma sai su je su rayukan an musu wani maratayi na zinari a gindin inuwan al'arshin Allah. Allahu akbar Allahu akbar Allah idan suka ga wannan ni'imar suka ji wannan daɗin sai su yi burin 'yan baya ma kasu yadda su yi mutuwan gida kasu yadda su yi mutuwar raƙumi mitatul ba'iri kasu yadda su yi mutuwan kan gado mitatul nisa'i sai suna cewa man ya bulugu na anna wa da mu samu a duniya ya zo ya ga darajar da muka samu da muka yi shahada don ya gaya wa sauran muminai su ma su yi cigiyar shahada su taho don su ma su iske wannan daraja Allahu akbar Allahu akbar anna ahaya fil jannati suka ce ga nan a cikin aljanna muna raye sai duniya ana gida ya mace mun mutu mu kuma ga mu aljanna muna raye gashi kuma ana ci da mu gashi kuma ana shayar da mu da za a gaya wa 'yan baya kan su yadda su yi kasala kan su yi kasala sanda ake list ɗin barajen da za su je taya ma'aiki yaki to sai ubangiji allah sai ya ji wannan buri nasu sai ya ce ana uballighuhum anko kar ku damu dan aiki jibrilu yanzu zai je ya gaya wa ma'aiki yanzu ma'aiki zai shelanta yanzu to shine sai aka zo da wannan ayar wala ta hasabannan lazina kutulu fi sabilillahi amwatan bal ahaya'un inda rabbihim yurzaqun kaga an gaya sauran rayayyu kenan ashe mutuwa ta shahada ashe ba kankanin arziki ba ne mu ma Allah ya mana haka al'imam abu dawud da sajistani mai sunanu wadda aka musu nashi ana kirga hijira shekara 200 da shekara 75 in ka ɗau sunanunsa ka duba kitabul jihadi a mujallabi na uku shafi na goma sha biyar Allahu akbar shi kuma baƙiyu ɗan muhulad abin da ya rawaito ya ce jabir bin abdullahi ansari Allah ƙara masa yadda ya ce sai ji jabir kun san babansa ne a uhudu ya bi su abdullahi ibn ubay ibn salul yake gaya musu kan su kware su ki fitowa uhudu su fito su zo su taya manzon Allah yaƙi akan kafirai kuma su zo su ƙarfafa hanyar Allah to baban jabir mai suna abdullahi dan amru to shi a ne kun sanye shahada baban jabir to jabir din ne aka yi riwaya da gare shi yake cewa laqiya ni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqat yace man manzon Allah sallallahu ya gamu da ni da ya gani sai yace ya jabiru mali araka munakizan mahtamman yace ya jabir yau me yasa na ganka sun kuyan yadda na saba ganinka na ga kanka ƙasa-ƙasa kuma alaman kana cike da takaici me ya faru ne kultu ya rasulallah jabri ce sai na ce ya jinkadan Allah istashhada abi wata raka iyalan wa alaihi daino ya ce ya jinkadan Allah ai mahaifina abdullahi dan amru dan haram ya yi shahada a uhudu in baka manta ba to ya bar mun ɗimbin bashi kuma babu abin da zan yi ga mu da yawa ya haife mu kuma gashi ana bin sa bashi da yawa a madina kuma gashi ya yi shahada a uhudu wannan ce ta sami a damuwa ban san yadda zan yi na warware yawa mahaifina wannan nauyin sai maza Allah yake gaya wa Jabiru ala ubashiruka bima laqiya Allah azza wa jalla bihi abaka ala ubashiruka bana ma albishir bajabiru bima laqiya Allah ku azza wa jalla bihi abaka bana gaya ma abinda ubangiji mabuwayi ya tari babanka da shi ba bayan ransa ya bar jikinsa a nan uhudu din قلت زينتي بلا يا رسول الله قيامني يا جكاد الله قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب إنا لله وإنا إليه راجعون ما يكينا راشد جابر na gaya masa darajar da mahaifinsa ya samu ya ce baka sani ba Allah Ubangiji ya mayar wa baban karen shi wato Allah ya kuma busa mashi rai kuma bayan ya busa mashi rai wa kallamahu ya yi magana da babanka kifahan gaba da gaba la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallama gaba da gaba babu malaki a tsakani daga ubangiji makakin kowa da komai sai shahidi abdullahi dan amur dan haram radiyallahu anhu ma'aiki ya ce ka sani jabiru wa ma kallama ahadan qattu ubangiji bai taba magana da wani wanda ba annabi ba da dai illa min wara'i hijabi sai dai Allah ya magana shi ta bayan wani tsari amma babanka mubasharatan wa muwajahatan suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إنا لله وإنا tun wannan ce kaɗai daraja gafarta malam baban jabiru bai hau kan daraja ba ya hau to ma ba ita ba ce kaɗaya magana da shi gaba da gaba ɗin farawa aka yi mun ɗinki kuma yanda Allah ya shirya wa su shahidai Allah sarki sai ubangiji ya ce masa me kake so yanzu in baka me kake so ni ne Allah Allah na gaya ku bawa me kake so yanzu in baka ko in yi maka idan dukiya kake so a tura gidanka mu iyalanka yanzu kamar nawa kake so a kai eh kamar nawa Allah sarki ya ce ya ubangiji abinda nake roƙo ka mayar min dama ka kuma maida ni madina ma'aiki ya kuma yin ɗamara zai fita yaƙi ka yi sa ka sa ya kuma lissafawa da ni ina isa a sake sa ƙarfe a kyakketa ni a kuma dawo da ni wannan ita nake bukata ubangiji ya ce ya abdi innahu qad sabaqa minni annahum ilayna la yarji'un yace wannan ba za ka samu ba a kuma ganin ka ka bulla da jikinka kuru-kuru a madina bayan ka yi shahada a uhudu kuma a sake lissafa ka a sojojin fita wani yakin yace wannan kan na riga na rufe zance ta ta gabata cewa duk wanda ya bar can ya taho nan ba ya koma ba ai abin da ya sa kenan ba za a maka haka ba amma da da kofan yi da mun yi maka wannan abu da muka lissafa in ka ɗauki a sunan ta al'imam muhammad bin yazid bin majah al-qadwini wanda aka fi suna shi tun hijira 273 ya kawo a muƙaddiman wannan littafi nasu wato a mujalladin farko shafi na 68 ya sake kawowa kuma a kitabul jihadi babu fadali shahadati fi sabilillahi a mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da talatin da shida al'imamu turmuzi ma ya yi tarayya da ibnu maja cikin wannan riwayar in ka ɗauki as-sunanu ta imamu na turmuzi turmuzi hijira 279 ya bar duniya ya kawo a kitabun tafsiri a mujalladi na biyar shafi 330 zuwa ɗari shafi na ɗari biyu da talatin afuwan wa ma'aziratan a sunan ta imamu tirmizi a kitabun tafsiri a mujalladi na biyar shafi ɗari biyu da talatin zuwa ɗari biyu da talatin da ɗaya ka duba hadisi mai namba na dubu uku da goma daidai jama'ar musulmi menene muka tattauna yanzu nan mun tattauna cewa shi shahidi baya cikin nadama haka ne kuma shi shahidi a ma'ana bai mutu ba a karatun da Allah ce kar a yi zaton shahidai sun mutu a wani goma doka ya yi wala ta kulu nan doka wala ta hasabanna a can wala ta kulu liman yi kutalu fi sabilillahi jama'ar musulmi tsakani da Allah in banda shahidi waye gashi ya mutu sanɓale ne ana kallonsa an haƙa rami ana turbuɗe jikinsa amma kuma wahayi na maka doka kakka kira shi macece in banda shahidi wake da wannan daga su ibn ubai asara suka yi a zatonsu suna ganin riba ne a'a asara ne su wanda aka kashe su ne suka yi riba kuwa farihina bima atahumullahu min fadli kuma suna cike da farin ciki in ji Allah game da abin da Allah Ubangiji ya hore musu ya ba su na daga falalansa bayan sun ga tanadin bayan ransu ya koma ga bakin wa'innan korayen tsuntsaye ana shawagi da rayukansu a lambuna da ƙoramun gidan aljanna wa yastabshiruna kuma gashi suna so su aiko albishir billazina lam yalhaqu bihim min kalfihim ma wa'innan wanda ba su iso shahada ba su suna ta numfashi a duniya to su kuma jin daɗin ne suka gani su ma suna ta kan wato albishir ma wanda suke raye su ma su kutsa su matsa su yi irin wannan mutuwa. Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun shahidai abinda ake ce ma tsoro da firgicin tashin kiyama su ba su ci ka duba kayan tsoro na yawmul hashari yawmul taqabuni yawmul faza'i amma Allah ya ce su shahidai babu tsoro an amintar da su ba sa tsoro walahum ya hazanu kuma su ba sa takaici in ba su ba kowa ka gan shi a filin kiyama yana da abin da ya dame shi na zulumi amma ban da shahidi to idan wannan ce kaɗai riba da wanda ya gudo a uhudu ya dawo gida gun matansa ko matansa da yaransa da dabinansa da wanda kuma ya bi ma'aiki ya je ya shahada in dai riba ce waye ci riba shahidan nan ne su suka yi riba ubangiji Allah ya ba mu albarkacin ubangiji Allah ya ba mu albarkacin jama'ar musulmi mun fassara abin da Allah Ubangiji ya kaddara mai karatu ya karanta mana yanzu kuma a ƙoƙarinmu na ɗora saƙonnin da zawuya ta saba yi domin difa'i ma wannan gawurtaccen cikakken kammalallen halittar da babu kamanta ita ce shaksiya muhammadiyya alaihi salatu wassalam jiya na gaya mana hadisin da za mu tashi yau ita ma riwaya ce wadda take daga bakin ma'aiki wadda makaranta jiya hadisi kudusi mun faɗa cewa allah ya gaya wa shugaban halitta kunta in an yi mata'un din nan nasba ya zama Allah yana magana lil muqatabil mufridil muzakkar Allah na magana da manzon Allah kenan sallama ko kuma shi manzon ke cewa kuntu ko ka karanta da kunta ko kuntu in ka ce kunta Allah ke ga ma'aiki ka zama awwalan nabi'ina fil khalqi kai ne farko dukkan wanda ake cewa annabuwa ne annabuwa ne kai ne na rigayi kafin na yi kowa in kuma ka ce kuntu awwalan nabi'ina fil khalqi to annabi ne ke gaya wa sahabbai sahabbai suka haddata tabi'ai suka haddata aka zo asarun tadawini aka rubuta karatun ya shiga takarda mu kuma muka duka gaban manya suka koya mana to yau riwayar mu ta yau ja'altuka awwalan nabi'ina khalqan wa akhirahum bi'isa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah da ya isa wanda shine ya ƙagi halitta shine ba a taɓa ganin halitta ba balle a ce kwaikwaya yi shine faɗirul halki shine ya ƙaga ya fara yi ya ce ja'altuka na sanya ka ya masoyina awwalan nabi'ina kai ne farkon annabawa khalqan ta wajen halittawa ni ne na ga dama na saka ka a haka wa akhirahum kuma na sanya ka na ƙarshen su annabawan bi isan ta wajen aikowa kaji bashin da kake bin mu kawai ba surutu da da ka hau mu da shi ba abinda ƙur'ani ya koya maka shi ne za ka yi ka ce mana ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiki tambaya kawai za ka mana a ina kuka samu ja'altuka awwalan nabi'ina khalqan wa akhirahum bi isan mu kuma sai mu hada ka da a'immatul huda war rashadi su kuma su baka ummahatu kutubul ahadisil marwiya al mawsuqa sai kai ma a samu ladan ka amma dan kai ta zage zage kai ta kuku wannan ba zai goge karatun ba gaban da malam ba zai goge ba lokacin da muka faɗi wancan asari kuntu awwalan nabi'ina fil khalqin nan ta jiya da imamu dabari muka fara bude maraji'u yau din ma kuma da shi za mu buɗe saboda ƙadaminsa da kuma rusuhi da nufuginsa da kuma tuta da ya cira a fagen fassara maganar Ubangiji. Imamu ɗabari a fiffizge a daddafe tare da sauran waɗansu ɗawayoyi aka samu tafsirinsa da rubuta guda ɗaya mai mujalladi talatin. bayan zamansa na karantarwa zamansa na ba da fatawa zamansa na duka littafi ɗaya tak amma da ya shiga takarda haida aka samu mujallabi talatin manya sun gaya mana sun ce mana da ya zauna rubuta tafsirin jami'ul bayani an tawili ayin qur'ani sai da ya yi takarda dubu saba'in gaba da baya dubu saba'in faifa feji gaba da baya feji gaba da baya faifan ne fa dubu saba'in feji fa feji dubu ɗari da arba'in da rubutun hannu ba da keken rubutu ba ba lantarki da fitilan man gida gafar da mal imamu tabari kuma abin sha'awa da ya rubuta sai sai samu ɗalibansu da kakure ya ce ga ɗan wani ƙoƙari da na yi ku ɗan tuttuba kan na je anguwa in dawo kan ya je unguwa ya dawo wasu ɗan tuttuba wai zama su kan ga ɗan abin da za su ɗan kashe ido su ɗan dudduba kan ya je anguwa ya dawo takarda dubu saba'in feji dubu ɗari da bakwai, wai kan ya je ya dawo kai ka san dai ba aikin hajji zai tafi alagar ta ba kan ya je ya dawo a gama dube wannan to shine maganan za ka duba ka kuma dubi wanda yake wa maganan shi ya kyankyase su ya san abin da ya gina su sai ce su yi wannan nazarin sai mika musu ya wuce to imamu dabari yau ma da shi za mu buɗe ƙidayen wannan asarin ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi isan imamu dabari ya kawo a cikin tafsirinsa jami'ul bayani an tawili ayin qur'ani ya kawo a mujalladi na goma sha biyar a shafi na goma daidai jama'a mun samu marja'i nawa ɗaya imamu dabari malami ne ko jahili malami ne malamin sunna ne ko malamin bid'a ne malamin sunna ne shin malamin duniya ne abuja a farin na dabari ko malamin anguwa ɗaya ko shugaban reshe ne ga shi rani ya yi tushe ya bushe na kan reshe sai ya yi a hankali manya su ɗabari malaman duniya ne da ka ce imamun ɗabari abinda ke zuwa ƙirjin kowane mai leƙa tafsiri zai tuna cewa kana magana da gawurtaccen malamin sunan to ya ce annabin rahama ya gaya ma duniya wannan allah ya gaya annabi wannan ja'altuka أول النبيين خلقا وآخرهم بإذا أين يفدا أجامع البيان عن تاويل آي القرآن أمجلدين شافي شافي نقوما مقباتهم النبي شيني الحافظ نور الدين أما يا هرادا الحافظ نور الدين الحيثمي shi kuma haisani hijira 807 ya bar duniya aka yi janazarsa sannan ya tabbatar da wannan in ka ɗauki majma'ul zawa'idi wa manba'ul fawa'idi ta nuruddin al-haisami ka nemi mujalladin farko ka duba shafi na saba'in da biyu jama'ar musulmi nuruddin al-haisami mai majma'ul zawa'idi malami ne ko jahili malami malamin sunna ne ko malamin bidiya ne malamin sunna ne sannan malami ne na duk duniya ba malamin anguwa ba ne ba limamin baranda ba ne a a duk duniya in ka ce nuruddin al-haythami mai majma'u zawaidi an tabbata malam ne to shi ma ya tabbatar da wannan karatu ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi'san ya kawo a mujalladin farko na majma'ul zawaid shafi na 72 al-imam al-bazzar al-imam al-bazzar na da littafi al-musnad al-kabir imam al-bazzar su ne na gaba gaba a wucewa tun yi jira shekara 292 ya bar duniya 200 kacal da 92 rab imamul bazzar har an zo duniya har an girma har an yi almajiranci har an duka gaban ayin matu har an karɓi ruwayatu har an koyar har an yi taliki har an koma zuwa ga ubangiji hijira shekara 292 shi ma ɗabari ya tabbata an yi wannan in ka ɗauki al-musnadul kabir na na afwan na na na al-bazzaru muna magana imam al-bazzar ne a cikin al-musnadul kabir dinsa Allah sarki jama'a sai ibnu kasiri إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء إمام الدين الدمشقي wanda ya shiga kafar hijira shekara 774 sai ya ce yana da ja a kan wannan asarin kusan jiya mun kawo asarin da na cikin wanda suka rawaita yau kuma iya cikin wanda suka ce ya ce a'a wannan asari ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi'izan yace a a ya bi ya bi ya bi ya samu cikin ruwatu akwai Abu Ja'farin Ar-Razi yace wai akwai magana a kansa inji Imam Isma'il bin Umar bin Kasir Allah sarki to idan kana so ka yi koyinka da zakara ana taɓa wani rawi ana so a illata hadisin da rawin ya rawaito to kai kuma sai ka zagara ofishin masu aljarhu wata addini sai ka mika musu rawin sai ka tsuguna a gefe in sun miko maka shi a matsayin dameji ba yadda ka iya in kuma su ce a gashi karɓe shi to malam an gama da duk wani wanda zai yi tsalle kan wannan riwayar ba ya kai labari ba ba zai kai labari ba to alhamdulillahi kenan an wayi gari an yi sa'a sai muka tambayi hafizul asari abul fadali alamul a'alami shihabuddini shine wane qabil qudati shine Ahmad bin Ali bin Hajarin al-Asqalani wanda hijira shekara 852 aka busuna shi muka ce Ibn Hajarin yaya Abu Ja'farin Ar-Razi yake ne a ofishin jarhu da ta'adilu dan Ibn Kasir yayi mu wannan asari targade da Abi Ja'far Ar-Razi yaya abun yake Ibn Hajarin da ya hada mu da lisanul mizaninsa a mujalladi na biyar shafi ɗari biyu da tamanin da biyar ya ce abuja a farin arrazi salihul hadisi gaskiya kafarin ya kasa mahmudu a ƙarin murya wala wala a daɗa wani da ya gaba ya karɓi ƙasa ana ƙoƙari ma wallahi abokina kaga abokina ciblan alai dan jimmai kaga shi ma na so ya kabbaran amma ba ta isowa nan saboda jagaba ya karɓi kaza ubangiji Allah ya mana mafita amma me muke faɗa ne alisanul mizani ta hafizul asari ibn hajar al-asqalani a mujallabi na biyar shafi 285 yace salihul hadisi yace ai wannan rawi abu jafarin arrazi kalau lafiyayye ne a hadisi nagartaccen rawi ne a karɓa kawai to kaga yanzu kenan mun bar ofishin ibn hajari to kuma saboda kar mu koma da baya a kuma dawo da mu sai muka ce to bari mu sake shiga ofishin al'imamu ibn abi hatimin arrazi ibn abi hatim shi hijira shekara 327 faifar duniya sai muka miƙa mar abuja a farin arrazi ya yi lamarinsa ya kawo riwaya allah ya gaya wa ma'aiki ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi'than yaya lamarin rawi shi kuma ibn abi hatim sai hada mu da aljarh wa ta'dil babban littafin nan nasa mujalladi na shida shafi na 280 me da mu samu a littafin aljarh wa ta'dil ta ibn abi hatim a mujalladi na shida shafi 280 ga abin da za mu samu su ila ya hayar na ma'inin alhafiza imam aljarh wa ta'dili عن أبي جعفر الرازي فقال صالح الحديث فقال صالح الحديث ابن أبي هاتم wanda muka ce tun hijira shekara ɗari uku da ishirin da bakwai aka musuna shi muna jefa mar tambaya sai muka samu amsan a killace a littafin aljarhu wata ajil tasa a mujalladi na shida shafi 280 ya ce ai an taɓa tambayan ya haya ɗan maƙi game da abi ja'farin ya haɗan ma'in hijira shekara 233 ya bar duniya 233 manya sai haya dan ma'in har sun koma zuwa ga ubangiji yace an tambayi haya dan ma'in game da rawi abi ja'farin ar-razi fa qala ya haya ibn ma'in al-hafiz sai yace salihul hadis ai nagartaccen riwaya ne a hadisi in dai an ga abu ja'far ya ce to an ce an yadda kawai a karɓa Allahu akbar ya sake ce salihun sikatun saduqun salihul hadisi ya sake mar kirari ya ce ashe abu ja'farin salihun shi kankin kansa managarci ne a riwaya kuma sikatun shi kansa amintacce ne saduqun ala wazani fa'ulun ya kai matuƙa wajen gaskiya a karatunsa inna lillahi wa salihul hadis salihul hadis managarci ne kyakkyawa ne a ruwayan hadisi cewa rawin da ibn kasir ya dube shi ya ego kura da burburko da kunkuniya sai ya canza mana kama to shine muka wuce muka tambayi ibn hajarin al-asqalani ya hada mu da lisanin mizani mujalladi na biyar muka ga ashe rawin a wanke yake muka kuma wucewa muka samu ibnu abi hatim ar-razi ya ba mu aljarh wa ta'dil mujalladi na shida sai muka tarar da ya haya dan ma'inu al-hafiz su ya haya dan ma'in sun yi magana kan rawi malam dole ka sallama dole ne ba shawartar ka aiki don su ne girkan farko su ne rijalul awwal a wannan tafiyar in ka ɗauki littafin alkawakibun mirat a mujalladin farko shafi na 88 da aka zo kan abu ja'farin arrazi sai aka ce salihun wa anhu yuktabu hadisuhu aka ce ai wannan rawi salihin rawi ne kuma haddansa tana da kyau saboda a wajensa yake shiftan hadisi ake karba inda na da ciwo a haddansa inda dabdinsa na hadisi akwai gargada to da sai ya ɗau takarda ya duba amma shifta yake yi daga dabdinsa na hadisi kuma marawaita suke rubutawa kuma ba a samu kwan gaba al'imamu Ali ibn al-Madini shi kuma sai yake cewa wa udilik alƙaunu bi tausiki sai ya ce ai wannan zance ya riga da ya saku an riga an sau zance game da amincin abu ja'farin arrazi muhammad bin sa'ad mai a ɗaba ƙafin kubura wanda tun hijira shekara 231 ya bar duniya ya ce amintaccen rawi ne shiwa ne rawi abu ja'farin arrazi al'imamu alhafiz abdullahi bunu addi kana magana abu ahmad al-jurjani wanda shi kuma tun hijira shekara 277 ya bar duniya da ya zo kan abu ja'farin arrazi ya ce lahu ahadisu salihanta ya ce ai abu ja'farin arrazi na bi shi na bi shi in ji ibnu addi alhafiz na samu yana da hadisai nagartattu yana da hadisai nagartattu Allah mun gode maka yake cewa warawa anhun nasu kuma in ya zauna yana shiftan hadisi a daga gare shi malumar riwaya suke ruwaitawa suke rubutawa yana ba su daftar wato hibzan ko ka ce ofin in kai aron yare ta turawa wa ahadisuhu amatuha mustaqimatun kai ibnu addimun gode wallahi ya ce hadisan abu ja'farin arrazi kwacce farkon ɗinsu madaidaita kenan bai yadda alahanta abu jafarin arrazi ba ibnu addi ya haya dan ma'inu bai yadda ba ibnu abi hakimin bai yadda ba su ibnu hajarin yan baya ba su yadda ba to jama'ar musulmi wa'innan duka su goya bayan wannan rawi cewa tabbas manzo ya gaya ma duniya Allah ya gaya mar ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi'ithan ni Allah inji Allah yake ga maki ni na mai da kai ni na yi ka ni na samar da kai kai ne farkon annabawa khalqan wajen halittawa kuma ni ne na ga dama wa akirahu ai waje altuka aidan akirahu ni ne na ga dama kuma sai na sanya ka na ƙarshen su bikisan wajen aiko yanzu jama'ar musulmi manya su zaunar da mu su ɗau manoniyanmu su gwada mana ma'aiki ya kai ga wannan darajar tun muna da wando na buhun gishiri mai fankacecen sawu mai hoton kan bature na ma dayaru ka san wanda shi ba a kashe shi sai dai na bayan ka khaliban ka ya gada shi ma ya wuce ya soma mai biyo shi a baya tun a sannan manya suka ɗau manuniyar mu suka nuna mana cewa Allah ya yarda ya naɗa manzon Allah farkon annabawa gaba ɗaya yau kuma wani kawai da aka haifa hijira shekara ɗari shida da sittin da wani abu aka haife shi ya ɗauki kafirci ya manna wa manzan Allah wai shi shekul islami ya ce annabi tuba ya yi sai da ya yi kufuru ya yi shirku ya yi jahiliya wai tukuna sai ranar da jibrilu a garu hira ya ce mara ikira a ranar ne ya yi imani ka tabbata wancan karatu ba ni musulmai ba wallahi na taɓa tambayan wanda ke ce to ni yanzu ba wannan ba ibn taymiyyah al-harrani a majmu'u fatawa da ɗalibin sauradirin sa ibnu qayyim jawziya a cikin as-sawaiqul mursala da sauran marajin da gobe da mu zo kai ku ji ta kuru-kuru nace ni tambaya ta shin idan an samu mutum kafiri ana so ya bi Allah shin karatu ake fara koya masa ko kalmar shahada na? ma mutum kwata-kwata bai musulunci mala'iki ya zo mar sai kuma ya koya mar karatu me zai koya masa to sai ba mu ji inda jibrilu ya tari sayyidul wara da sunan zai musuluntar da shi ba a'a to kaga nan ma nake ce ma shi ɗaya ɗan salfe nake ce to an faga mu ba ko dai jibrilu bai iya koyarwa ba ga abin da ya kamata ya mai da muhammadin tukune ya zama wa kuna je magana ya kira mara musulunci ka ce mara ya karatu kaga irin wa'annan abubuwan da kuke kallo ko shine abun da ya sa tafsirin mu muke muwajaha wajen ɗauko shi asalin gyambon sai mu zo kuma da almakashi da auduga sai mu wanke shi sai mu barbaɗa mara magani sai mu ɗauko bendeji ko mutumin zai ta ihu mu inda ya warke ko ba mu duniya zai sa mana albarka to abin da yasa kenan muke shiga mu fita mu leka wa'annan ummahatun mu dauko manzon Allah a riwaya yanzu a riwaya manzon Allah aka riga halitta in ji Allah kuma ga mazajen da ina jin da yanzu aboki kafin a samu malami kamar tsabari sai dai in bayan isha ko na ko bayan shan wani hawa to lahiran juma'a ji malam bakar yanzu don Allah jama'ar musulmi in an ce annabin ka aka riga halittawa kai a wajen ka ba ɗaukaka ba ɗaukaka ne sai ka ce alhamdulillah mu ne jama'ansa gwaninmu ne aka fara halittawa to sai ka ce a haka da maka lafiya da ya ce wanda ya ce din bayi nan ya ce a abu ko muka ce eh eh eh alhamdulillah Allahu akbar wa alhamdulillah abin da muke gudawa mala bakar ya yi mana ishara mintocinmu sun kammalu sai kuma gobe in muna da aron rai da lafiya amma dai ɗazu yake gaya mun mun rasa ɗaya daga cikin abokan mu na karantarwa abokan mu na ba ma'aiki kariya shine dattijo malami malam shehu malam dalhatu wunci ubangiji allah ya ɗauki ransa wadda kuma sunan da yake jikin malam dalhatu an yi tafara ne sunan shehu malam dan umma na malam kogi shine aka ɗauka sai aka sa mu shi malam alha domin aikin kafinta da matsake ma a hannun shi ma ɗan umma ya koya ka san mu yan gari ne ma ɗaya na a mu malam a a mu yan nan gari ne ba da kawai da kai mu mu yan nan ne da ka ina tuzoren malanta inda an shekara ɗari biyu da karatu a wajen to manya sun mana tarihi yanzu na tambaye ku a nan wani liman ne ya rasu kafin liman mamudu ya zama liman ga man sani ya daga hannu a ce ya sun kuya ne sunansa malam gabdo gabdo malam gab gobe baki na ma daya man sani gab in ka je ka baɗi ba haka ba ne na gaya maka jama'a ku da shaidu malam gabto shine yana rasuwa aka ce liman mamudu ya zo ya zama iyaka na gudu wa iyaka na sta'in iyaka na gudu wa iyaka na sta'in yanzu kenan ana makokin man dalha a titin wunti in ka ta gidan malam umar launi allah ji karrai da a samu yan uwa suna nan ban sani ba ko su raba makokin kuma haddacin wuntin amma dai mu yi masa addu'a yau a yi masa gidauniyan ulhu wallahu kuma malabakar su Allah ka lissafa mu rashe-rashen da ya same mu din nan tun daga kashi babu malam hamza har abin da ya zago nasa gobe sai mu shelanta wa jama'a musulmi mun farasa ma'aikata a fadar ma'aiki mun rasa wani mun rasa wani mun rasa wani a sa su a addu'a fatiha ma salatul fati marra marra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين